الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عاديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجأنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سلوم Ahmadu dan Abi Sulaimani wato ma'abocin Suhunun, abokin Suhunun ko kuma almajiransa.
من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسودا يقتل Ya ce wanda ya ce annabi mai tsara mace Allah bakar fata ne ya kutalu sai a kashe shi. Na ƙasa yake so ya nuna siffar da aka faɗa zahirar wada'ati ɗin nan ba haka yake ba. To in yi wannan kawai hukuncinsa kisa ne.
وقال في رجل قيل له لا لا وحق رسول الله فقال فعل الله برسول الله كذا وذكر كلاما قبيحا فقيل له قال أشد من كلامه أولي ثم قال إنما أردت برسول الله العفو أقرب
To, ya ce, wakala fi rajulun kila lahu, ya faɗa a cikin haƙƙin mace wanda aka ce da shi, lawa haƙƙi rasulillahi. To, ba rantsuwa ba ce wadda shari'a ta ce a yi, amma al'adar laraba ta gudana. In ya ce lawa haƙƙi rasulillahi, ya ce, a'a, na rantse da girman da ƙadarin da annabi alaihissalam ya kirshi wajen Allah. To, sai ya faɗa haka. wani nemar magana sai ya faɗa masa wani cewa ni ba zama na gaya maka da irin kadarin da annabi alaihissalam yake da shi gurin Allah faƙala sai ce fa'alallahu bi rasulillahi kaza wa kaza sai faɗi bakar magana akan an rasulillahi da ne wa zakara kalaman kabiha ya faɗi zance mara daɗi sai alƙali ce ba zai iya rubuta shi ba da lahu sai aka ce da shi mata kulu ya adu wallah bai kake faɗa ya muke yin Allah a ƙala a shadda min kalami hil awwali sai faɗa abin da ya fi wancan tsanani ko a yanzu ana samun tsagaggu ai in suka faɗa wa Allah magana ko annabi alaihi salamu to lallaba za ka yi kai shiru in ka je garin kwabarsu sai su yi dawa kuma su yi jimuwa sai su ƙara fiye da wannan kuma to da ya ga abin ya face kuma ta kwabe sun makala sai ce na ma a rattu bi rasulullahi da akaraba ya ce na wai abin da nake nufi da rasulullahi wato kunama wai wai kunama yake nufi tawili zai إيه. فقال ابن أبي سليمان للذي سأله اشهد عليه yi ana shari'a وأنا شريكك يريد في قتله wasu wa bi zalika وثواب sai ibn ذلك.
abi sulman da ya faɗa lillazi sa'alahu to wanda ya tambaye sai ce ishhad alaihi ka fa masa shaida wa ana sharikuka ni ina tarayya da kai yuridu fi qatlihi wa sawabi zalika za mu yi tarayya da kai a wajen tabbatar da hukuncin kisan sa mu za mu yi tarayya da kai wajen samun ladan wurin Allah
قال حبيب بن ربيع Habibu dan Rabi'i yace لأن ادعاء التأويل تأويل في اللفظ سراه لا يقبل domin idda'a'u ta'awili mutum ya da'awar tawili Eh.
wato ya kokarin waskewa ya canja zance fi lafazin sura Eh.
a cikin lafazin da yake a fili ike إيه.
la yuqbalu ba a karɓar tawilinsa tunda shafa alallahu bi rasulillahi إيه.
kaga wani tawili zai kuma ya ce wa yau kuna ma yake nufi a gani da annahu Da annahu imtihanu domin imtihan ne wato wulakanci bambancin sa da na jarabawa na jarabawa ha karami ne shine na jaraba da ake ta makaranta wanda imtihan da ha babba ne wulakanci
wa huwa gairu mu'azzirin li rasulullahi rasulillahi sallallahu alaihi sallallahu wasallam shi bai zama mai girmamawa bane ga annabi alisun ya bashi goyen baya wala huwa Ana da ce wato wato aziruhu wato waqiruhu to bai yi daga ciki ba wala mu waqirin lahu eh ko ba mai girmama annabi bane alayhi salam fa wajaba in ibahatu dammihi sai halatta jininsa sai zama wajibi
abta wa abta abu abdullahi bin uttabi attabi fi ashari Fi asharin qala rajulun an addi wasku wasku ila ila nabi sallallahu alaihi wasallam وقال إن سألت أو جهلت فقد جهل وسأل, وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل وأبتاء فقهاء الأندلسي بقتل ابن حاتم متفقه الألوين to وسلبه
to yace wa abata abu abdullahi ibn attabi abu abdullahi dan attabin ya bada fatwa fi ashare a cikin mutumin da yake karba haraji shine ashar daga ushur yana karba na hukuma ne to shi wancan da aka zo karba sai ce abinda Allah da manzansa ba su yadda da abun ba ma faqala lirajulin sai ya ce da wancan addi ni ka biya ni sada abun nan harajin san washku ila nabi sallallahu alaihi wasallam kaje ka kai kara gurin annabi alaihi salam eh mun san an taba haka ba annan sura malam babba yana zaune shiru jibrin ya zo shi malam yau fa an yi wata banna har yanzu in na zo gurin sai na nuna malam da ka gurin nan an zo ana kakkadu a cikin ƙwaryar gari shikenan ana ta kawo mutane ana tsarewa dinnan in da kudin da ka da haraji mutum ya wuce in babu a kama shi a tara da man ga shiga ba biya na sai a dora shi sai tafi to shikenan wani ya zo ina takardar haraji ce babu kuɗi sai ce ina nema gurin ma'aiki da shi wacce jani sai mai tara ya ce kuma wacce sai sun kawo sai koma gefe shi ba a sa cikin sauran ba sai koma gefe da yana koma gefe da ana jima sai ka- sai ga wani mutum bullo daga gabar wajen asibitin murtala kansa a rufe yana zuwa sai ce da mai kamar ji in ga kudin wancan sai ce la haula wala quwwata illa billah an daina kama mu ya gigice ba san me kuma zai biya nan ya zo shiro jibrin ke ga mala ya ce yau an yi wannan al'amarin a garin kawai mu ce gani da kai a rufe sai ce wasu an ga kudin wancan daman ware shi ce sai ma'aikin ya kawo sai a suke shi to sai ga wani mutum da rufe a rufe ce an ga kudin wancan sai tashi ya gigice to in na yanzu ne ba ma zai dauka ba zai ba laholan ma ba zai ba ma zai dauka wani mai faru ba ka gani so da lalacewa yau
وقال إن سألت أو جهلت fakar jahila a cikin yan jahila.
tambaye shi ko ya manta to sai faɗi dai bakar magana
وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بالkatil بالقتل. وأبتى فقهاء الأندلسي بالkatil ibn hatim al-mutafaqqih al-laydili Dulaidili.
wata malaman fikihu na andalus sun ba da fatawar kashe ibn hatim al-mutafaqqih wanda yake da aure fikihu a dulaydili mutumin dulaydula
wa salbihi da kuma tsire shi bima shuhida alaihi bihi domin abin da aka kafa masa shaida shaidu suka haɗu min istihfafihi bi haƙƙin Bi haƙƙin nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu domin tozarta haƙƙin annabi alaihi da ɗaukansa ba a bakin komai ba wa tasmiyatihi iyahu asna'ana zaratihi bi yatima bil yatim subhanallah da kuma ambatansa a sana'a munazarati da aka zo ana munazara ta ilimi ya ambace shi ya timi wa kuma hatin haidara hatin wato kamar dan uwa na mata eh su sai ya dinga ambatansa da haka
waz'amihi an zuhudahu mm, anna zuhudahu lam yakun qasdan ya ce wai shi wannan abin da ya faɗa ba wai mu nufi yake ba
Wa- mm, walau qadara ala tayyibatin akalaha ila Ala ashbahi ashbahi zalika.
hadha da ya samu tsarkaka sai ya ci abu sadidi da wannan
wa وابتاع فقهاء الكيرواني واصحاب السهنون بقتل ابراهيم alfazari الفزاري faka hawan kairawan da kuma ashabu sununi sun ba da fatawa a kashe ibrahim alfazari
وكان شاعرا متفننا في كثير من العلوم wato ya zama mawaƙi ne shi mutafanninan fi kasiri min al'ulumi ina da fannoni na ilimi daban-daban
وكان ممن يحضر مجلس القاضي ابي العباس بن طالب ya kasance yana daga cikin da suke halartar majalisin alkadi abil abbas bin talib lil munazara a je a yi ta munazara فرفعت عليه الامور munkara منكرة hada da babi من هذا sai الباب aka ɗauko masa al'amura ababen ƙi a wannan babu to fil istihza'i billah- Billahi.
billahi ya ihe wajen yi wa Allah izgili da kuma sauran annaba alaihi salatu wassalam nabiyina sallallahu da kuma sallama annabi mai tsira da wancan Allah fahadara lahul qadi yahya bin umara wa ghayrahu min al fuqa'i wa amara bi qatlihi wa salbihi wa dina bi sikini to ba a hadara lahu alqadi ya haya bin umar wa ghayruhu min al-fuqaha'i sai alqali ya haya dan umaru da wannan sa cikin malama da man fiqihu sai shi a zo da shi tunda an dauko abin da ya shafi wannan bawon da istihza'i aka ce ya yi wa annabi shi alaihi salam aka kai kararsa gaban alkali sai shi a kawo shi wa amara bi qatlihi sai ya yanke masa hukuncin kisa ya umarni a kashe shi wa salbihi da kuma tsire shi
muna kasan faɗo ina bi sike summa aka sa wuƙa da ita aka yanka shi wasu liba muna kasa nari wasu liba muna kasa aka kuma tsire shi a juye
summa A juye.
unzila wa hurika so wato da aka sa misali tamba aka ɗaure dama ita an saka a tsaye kuma sai a sa ta kwanci daidai kafaɗin mutum sai a bar tsinin haka daidai wayan da kan to aka sa aka kwantar da mutum sai a miƙar da hannunsa jikin ɗayan fangalan sai a ɗaure sai a juya ɗaya ma jikin fangalan sai a ɗaure sai a ɗaure wuya da daidai kan a jikin ɗan siririn sauran cikin da ƙirjin da ƙawahuwa duk sai a cinyoyi sai a ɗaure su a wannan to sai a kuma juya shi ƙasa kan ya koma ƙasa ƙawahun su sama sai kayan cikin su sauko to shi ne sai a yi sa aka yi masa wannan suma summa unzila unzila bayan ya gama ya mutu sai aka sauke shi wa Wa uhurika uhurika bin bin nari nari.
aka kone shi da wuta shi za a yi masa Allah sauye و- وحكى بعض المحرقين والرخين أنه لما رفعت حشبته وزالت عنها الأيدي استدرت وحول- وحولته عن القبلة وكان أية الجلد wahaka ba adal mu'arrifina sashen masu tarihi suka hakaito annama annahu lamma rufi arkashabatuhu yayin da aka ɗauko makararsa wa zalat an hal aidi kuma aka sa kowa ya cire hannunsa istadarat sai ta juya wa hawwalatu anil qiblati ta juya da shi gefen alqibla ba ta bashi ya kalli alqibla ba وكان أية الجلد ayatan lil jami' sai zama aya ga sauran jama'a وكبر الناس sai sai mutane suka yi kabbara
waja a kalbun ko laga fi dammi sai kare ya zo ko sai ya tunga lallage a kan jininsa faƙala ya haya bin umara sai ya haɗa umar ya ce sadakar rasulullahi sallallahu alaihi Allah ta sanar Allah ya yi gaskiya wa zakar hadisan anhu sallallahu alaihi wasallama ya ya ambaci hadisi annahu annahu qala qala annabi tsara mace Allah ya ce la yalagul kalbu kalbu fi fi dami dammi muslimin muslimin kare ba zai lallage a kan jajjinin musulmi ba sai tun da ya yi ba musulmi ba ne alhamdulillah
عن وقال القاضي أبو عبد الله بن مراد
alƙari abu abdullahi bin al-murabidi ya ce من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هزم wanda ya ce an mai tsara wancan allah ku zima an karya shi a gurin yaƙi da sauran abubuwan da ya sa gaba to wannan yustatawu يستدعو za a ba shi damar tuba إن a ba shi تاب kwana uku in taba fabi hawa ni'imat To.
wa illa in ba haka ba kutila sai a kashe shi لأنه تنقص kusan domin wannan takai wato tauyewa ne da daraja annabi alaihissalam إذ لا يجوز ذلك عليه fi في khasati domin خاصته Allah wannan bai halitta ba ga annabi alaihissalam fi khasatihi akan khususiyarsa shi kadai
إذ- إذ هو على بصيرة من أمره don shi yana kan basira na al'amarinsa ويقين من samatiri إسمته da kuma yaƙi ne akan ismarsa kariya ya san haka annabarsa ba a taɓa masa dim ba إيه ba a taɓa masa ba zata ba ko dare ko rana duk abin da yake gudana إيه a jaziratul arab yana tafin hannunsa ko labari wani ya bayar sai ya zo kunnansa saboda sahabban nan mutane ne zaɓaɓɓu ko masu hankali masu basira in za su kawo labari mai gaba suke kawo ba za su kawo labari wanda ba shi da gaba ba makama ba ko dare ko rana saboda haka komai za a yi ya sani lokacin da zai tafi maka umra alayhi salamu ai da muka suka haɗu suka saka riguna na damusa suka ce ba dai shiga garin ba suka kira Khalid ibn Walid suka ce shugabanci wato sojojin dawaki a je a tare a yi aran gama duk abin da suka yi ya sani ta an zo an gaya masa sun ana cikin tafiya sai ya ce waye zai iya fidda mu hanyar da ba za mu yi aran gama da su ba sai wani sabi ce ni ne sai ce to shige gaba nuna mana sai bi ta cikin harra wanda dai je madina ya san harra irin wannan duwatsu masu kama an soya su gurma gurma tafiya a kafa wahala ce rarrafe wahala ce jan ciki wahala ce tafiya da jaki wahala ce wurin da doki wahala ce da rakumi amma haka aka yi jigata sannan aka fita haka kaucewa inda khalid ibn al-walid din yake yana can yana ta jira a ce ya yi abin nan ya bari su kuma sun wuce sun je hudebiya shi ne ya ji labari to ya tafi a kan ya ce in suka saki suna abin nasu na ibada ko sai far musu yana zuwa sai tarar rabi suna sallah rabi suna tsaro إذا كنت في قفا قمت لهم الصلاة فلتكن آية منهم معك لم يصلوا بل يصلوا معك sai abin ya gigita shi wani wani irin mutane ne masu basira haka domin ubangiji ya ce wa dallazi na kafaru lau ta gafaluna an asina atikum wa amta atikum bai miluna alaikum wa ilatan wahida annabar sa akan basira yake sannan kuma yana da yaƙini akan ismarsa to wanda ya san akwai wannan ya ce da annabar sama an karya shi to ya yi ya yi wulakanci
وقال حبيب بن ربيع قروي مصحب مالك وأصحابه أن من قال فيه صلى الله عليه وسلم ما فيه نقص قتل دون استتابة shi habibu ne rabi ilkarawi ya ta ya ce mazhabu malikin wa sahabi mazhabu imam wana malik da kuma wato almajiransa annaman kala fihi wanda ya faɗi magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma fihi na ƙasun akwai tawaya a cikin anna- harkin- sha- sha'anin annabi alaihi salam utila kashe shi za a yi duna istitabati duna istitabati ba tare da an ba shi damar tuba ba
وقال ابن عتاب
Abuna attabin ya ce, الكتاب da والسنة Ƙur'ani da Sunna sun موجبان wajabta أن من قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأذى wanda ya nufi annabi alaisan da wata cutatarwa أو نقص auna kasin ko kuma ci- wato tauyewa مؤردا mu'arridan ta jirwaye da kamar wanka ne أو ko مسرحا kuma ya fito kwalo-kwalo وإن قل la ko da abin kankane ne فقتله katuluhu wajibi واجب kisan sa wajibi ne
فهذا الباب كله مما أدى- أداه العلماء سبع أو تنقص يجب القتل لقائله قائل.
fa hazal babu kulluhu babun baki ɗayansa bima addahu ulama daga abinda malamai suka kirga shi cewa sabban zagi ne au tana kusan ko kuma tauyewa ne yajibu qatlu qa'ilihi wanda ya faɗi wannan kalmar wajibi ne a kashe shi لم يختلف في ذلك متقدمهم mutaqaddimuhum wala ولا mutaakhir متأخرهم wato malamai da na farko wata kaddim magabata wala mutaakhir da na baya ba wanda ya sabani akan wannan وإن اختلفوا في حكم قتله على ما أشرنا إليه إيه، ونبينه بعد ko da yake ko da- ko da sun yi sabani fi hukumi katilihi a cikin hukuncin kashe shi alama a sharna ilai a bisa abin da muka yi nuni a kansa wani bayyana ko ba'adu wannan gaba za mu yi bayani وكذلك bayan abin da ya faɗa ma a sharna ilai ko ya ce kisan za a ɗauka hadda ne a kufura to shi ne wanda aka yi sabani
وكذلك أقول حكم من قسمه أو غيره غيره.
بالآية.
hakanan zai ji alkali ta haka nake cewa hukumar wani ga masau hukuncin wanda ya kaskantar da annabi alaihi salam aw ayyarahu ko kuma aibata shi bil ayatul ganami da kiwon dabbobi da yi أول aw sahawi أول ko kuma نسيان، rafkanuwa aw nisyani ko kuma mantuwa أو السهر aw sihiri ko kuma da sihiri da aka yi Aw na ma na wancan asbabu.
wancan labidi bin al'asami aw ma asabahu min jurhin ko kuma abin da ya same shi na rauni أو حزم zimatin li ba'di jiyushihi ko kuma karaya ta yaƙi ga sashen rindinarsa أو wanda ya أذى tura aka je wani abu ya faru aka samu wannan aw azan min aduwi ko kuma ta cutatarwa daga mugiyinsa wanda yi aka yi wa annabi alisan ko aka yi wa rundunarsa أو شدة من ko زمنه kuma wani tsanani da aka samu a zamanin annabi alaihi salam أو بالميل ila nisa'ihi نسائه.
ko kuma ya ce annabi alaihi ya karkata zuwa matansa حكم هذا كله لمن قصد da bihi na kasahu نفسه alqatl القتل hukuncin wannan wanda duk ya nufin tauye annabi alaihi salam ko kaskanta shi hukuncinsa kisa ne وقد مضى من مذاهب العلماء في ذلك ya wato ya gabata a cikin mazhabobin malamai fi zalika a cikin wannan ويأتي ما يدل عليه Ya- abinda zai nuna haka kuma zai zo nan gaba So, so,
أصل في حجة في إيجاب قتل من سبه أو آبه صلى الله عليه وسلم ya ce wannan fasara yana magana ne akan hujja da dalili cikin wajabcin wanda kashe wanda ya zama zage annaba alaisan ko kuma ya aibata shi
فمن القرآن لعنه تعالى لمؤذيه في الدنيا والآخرة وقرانه تعالى أذاه أذاه ولا
wato min alqur'ani a cikin qur'ani shine la'anuhu ta'ala la'antar da Allah madaukakin sarki ya lemu zihi ga wanda ya cutatar da annabi alaihi fid duniya wal akhirah a duniya lahira la'antar tana nan wa qiranuhu ta'ala da kuma hadawar da Allah madaukakin sarki yayi azahu bi azahu cutatar wasa ita ce cutatar da annabi alaihi salam duk wanda ya haka Allah ya cuci Allah kuma ya cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولا خلاف في قتل من سب Allah الله babu sabani cikin kashe wanda ya zagi Allah wa annan la'ana inna ma ya yastawjibu man huwa man huwa kafir kafir domin la'anta tana wajabta ne ga wanda yake kafiri to hukumul kafiru da katar alqatl hukuncin kafiri kuma kisa fa qala innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu rasulahu to ita ce ayar innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu kaga shine kirani ya hada azahu bi azahu
وقال في قاتل المؤمن مثل ذلك من لعنته في الدنيا والآخرة دنيا القتل قال الله تعالى ملعونين أينما سفكوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.
تقتيلا eh
وقال للمحاربين وذكر عقوبتهم ذلك لهم خزي في الدنيا
mun tsaya mana akan muminun waɗanda suke yaɗa miyagun kalmomi na jita-jita suke jefa musulmi cikin tsoro tun yace su ne mal'uni na aina masu iko oke zuwa ƙuttilo ta gatila to kuma sai faɗa a cikin muharibi ya faɗi uƙuwarsu su muharibu ne su ne lazine wannan jaza'ul lazine yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu wa tuqada aydihim wa wa arjuluhum min khilaf ay yunfu min al ardi sai ce zalika lahum khizyun fid dunya lahum fil akhirati kun sai ya faɗa
وقد يقع القتل بمعنى اللعن قال آه، قتل الخراسون sirr karasuna
وقاتلهم الله la yufakuna shi la'anahum Allah أي لعنهم الله sai shi la'ana ce ولأنه فرق بين farraka baina azahuma أذاه ya bambanta tsakanin cutatarwarsu guda biyu wa azal mu'minina da kuma cutatar da mu'minai وفي أذى المؤمنين ما دون dole alkatil القتل من min الدرج al-darbi wan nikali wan a cikin nikali.
cutatar da mu'minai shi hukuncin sa dole alkatil ne min al-darbi na duka wan nikali da kuma wato jiki ya gaya masa
فكان حكم مؤذي الله mu'azzillahi wa nabihi أشد ashaddu من min zalika ذلك hukuncin wanda ya cuci Allah da manzansa ya fi haka tsanani إيه.
wa huwa Huwa al-qatl al-qatl.
shine kisa وقال الله تعالى samu ɗaukin sarki ya ce فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية eh, ce Allah ya rantsuwa layu nan hatta yi hakki muka fi ma shi jira bai na al'aya su malaji da fi an fusi mu haraja mai maka daita wa yi sallimu taslima
فسلب اسم الإيمان أمن وجد في حجر sadari صدره harajan حجرا min qada'ihi walan yusallim lahu salaba ismal imani ya sunce sunan imani amman waje da fi sadrihi harajan wanda ya ji wani kaikayi a cikin zuciyarsa min qada'ihi da hukuncin da annabi alaihi salam ya yanke walam yusallim lahu ko bai mika waya ba إيه ومن تنقص إيه tana kasahu إيه fakan فقد na kada ناقص hada wanda هذا ya tauye annabi alaihissalam ya danganta masa tawaya Eh.
fakan na kada haza To, na ya kada.
warware wannan أمم. وقال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya ce يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا ترفعوا أصواتكم أصواتكم فوق صوت النبي ولا لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم
ولا يبدل يبدو العمل إلا الكفر العمل babu إلا da zai الكفر rusa aiki والكافر sai kafirci يقتل shi kuma kafirci ya kutalu kashe shi ake قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya ce إذا جاءوك حيوك حيوك بما بما لم لم يحيك يحيك به به الله.
الله eh, ثم قالوا حسبهم ثم قال جهنم.
sai ce hasbuhum jahannam ya salawna hafa bi sal masir
قال تعالى
Allah maɗaukin sarki ya ce, Wani هم hamar da zina yi zuna nabiya, يؤذون النبي ويقولون هو أذن.
هو أذن.
eh suka ce ko uzun, sai ce gul uzun khairu. Sai sa suke ce masa uzun, duk labarin da suka je suka yi suka gama tattaunawa, da suka zo sai an duba ce kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza to sai suke ce masa uzun kunne sai Allah ya ce uzun khairu. shi yasa a cikin sunayensa ana masa kirari ta ce uzun khairu tafiyin bi asraril munafiki fadihu ya wanda suka sai fallasa su sai ya fada ka ce kaza ka ce kaza
ثم قال والذين يؤذون الرسول الله لهم kuma azabun alim ne أليم.
shi ma
وقال تعالى zamarin sarki ya ولئن ce سألتم يقولون إنما كنا ka نخوض kodo wani ونلعب.
abu in suka faɗi abin da ya wato ya saba in aka ce ya kuka aka ce inna ma kuna na kodo wani abu to kutsawa nake wasa muke yi.
إلى قوله eh zuwa faɗarsa maɗaukaki قد كفرتم ba da بعد imani إيمانكم kafurta bayan imani أمم.
Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una shine Qur'an da ya cire la ta la ta'taziru kar kafartum ba da imani mun kafarta bayan imani
قال أهل التفسير azum abu la tafsiri suka ce كفرتم بقولكم kaulikum في رسول الله صلى الله عليه sallallahu وسلم kun kafarta da fadar da kuka wa annabi alaihi salamu fada wacce take akwai izgili a cikin ta وأما الإجماع kar zakarnahu قد ذكرناه amma ijma'i mun riga mun faɗe shi da abin da malamai suka yi وأما الآثار amma daga cikin hadisai فحدثنا الشيخ أبو عبد a الله shewa abu abdullahi ya zantar da mu أحمد بن محمد ahmadu بن dan muhammadu مدينة bin galbuna dan galbuna عن الشيخ أبي ذر bizar harawi الحروي daga sheikh abizar harawi إجازة ijazata ta hanyar ijaza قال حدثنا أبو abul hasan الحسن ad-darqutni الدارقطني abul hasan ad-darqutni imamu imamu al-amir ay amir al-mu'minin fil hadisi shi ma fi zamani وأبو عمر بن حيوتة hayyawi يوزوتا وحدثنا محمد بن نوح Muhammadu dan Nuhun ya zantar da mu حدثنا عبد العزيز Ibn بن Muhammad محمد da Abdulaziz dan Muhammad ya zantar da mu بن حسن dan Hassan من bin Zabala ثياب ta dan Zubala حدثنا عبد الله بن موسى bin Ja'far Abdullahi dan Musa dan Ja'far ya zantar da mu عن علي بن shi ya موسى karo daga Ali dan Musa عن shi ya أبيه karbo daga babansa عن shi ko جده ya karbo daga kakansa عن محمد بن Ali علي ibn بن al-Husayn shi حسين ya karbo daga Muhammad dan Ali dan Husayn عن shi أبيه ko ya karbo daga babansa عن الحسين ibn بن Ali علي shi ko ya karbo daga al-Husayn dan Ali عن daga أبيه babansa shine Ali ibn Abi Talib أن radiyallahu anhu رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah mai tsira da mancin Allah ya ce من سب biyan نبيا faƙatulo wanda ya zagi annabi ku- ku kashe shi
من سب sahabi أصحابي fadribu فادربوا wanda ya zagi sahabbai na kuma ku yi masa bulala jikinsa ya gaya masa
وفي حديث صحيح ya zo a cikin hadisi ingantacce أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل tilka abudul ashrafi annabi tsira da mancin Allah ya ba da umarni a kashe ka'abu dan ashrafi shi ba yahudi ne mawaki ne to sai dinga wake-wake ya dinga wake-wake yana taɗa kai da yahudawa sai ya koma farewa annabi alisaimu zambo yana zaginsa sai annabi alisaimu ya ce walle li kabi bin al-ashrafi innahu yuzi Allah wa rasulahu sai ya zanyi ne da kabi bin al-ashrafi yana cuta Allah da manzansa wa wajaha ilayhi wa qatalahu gilatan بن أشرف Mhm.
إنه يؤذي الله ورسوله rasulahu shi ne aka yi cewa zai zan yi da kawo dan shi ba zan mu maganin sa ne ووجه إليه من katalahu قتله gilata gilata sai tura wanda ya kashe shi gila Mm.
kisan gila to duna da hawace da'awatin ba tare da an yi kiransa cewa zai shiga addini ba bi khilafi ghairihi minar mushriki na Minal sabanin wani sirkin mushrikai wa allala azahu wa allala zalika bi azahu lahu na ba sai ya kafa dalili na yin haka bi azahu lahu saboda cutatar da shi da yi to fadalla anna qatlahu iyahu Da ghairil ishraki. ya ya nuna cewa kisan da annabi alaihissalam ya sa aka yi masa da gairil ishiraki ba don kafircinsa ba ne ballil aza saboda cutatarwa ne To, wa kazalika shi yana na har yanzu gidansa karka ce zai fito daga gida rijiyarsa ta ɗiban ruwa da komai sanana gidan da aka yi na gidan bulallukan duwatsu ne kowane bulo ɗaya fi girman tirin babban turmi din nan ƙaton wuri ne ina nan sun yi lamba sun saka wani da ya yi tamfarin da gurin zai tafi ɗaure shekara ashirin da biyar mun je haƙurin haƙofar gidan mun je mun ga inda aka yi masa shi kuma Muhammadu ɗan masalamata Mm.
shi ya wannan da ya faɗa haka sai ce ya rasula ne zan yi To sai sauran ƙabila ausu sai suka bi shi sai suka tadda shi ya yi aure to kuma shi ɗan wasa ne wajen sharuwa mace ɗaya ce ta shayar da su da suka je suka yi wannan sai ya ce masa ya gan shi da su lalle da komai da gyaran fuska ya zambaɗa turare wannan wani irin turare ne irin na angwaye ne ya ce yi ai ne a cikin turaren ƙasar laraba na mazaɓaɓɓe ne sai ce bari in ji sai ya sansana ka ta ma ya daɗi sai ya gaya musu ya ce to ba in na sake na biyu zan riƙe kan da ƙarfi ko kuma ku yi da gaske to shine suka yana na biyun sai ya riƙe kan su kuma suka yi da gaske suka buga masa takobi sai suka kashe shi to daga cikin wanda suka yi haka saboda yana riƙe da shi sai takobin ya yanki mamu da ɗan masalamata sai masa rauni sosai da suka sai ga annabi alaihi salamu ya yi farin ciki to sai ya shafi dan masala mata gurin sai kawai bai taɓa rauni ba waka zalika وكذلك katala قتل abu أبا rafi رافع.
haka ba abu rafi shi ma sallama ibn al-haqiqi sunansa kenan sallama ibn al-haqiqi shi ko mai yahudi ne shi ma na can wajen khaibar Mm.
shi ma da ya tinkasa sai so mazagin annabi alaihi salam Mm.
shi ma sai cewa zai mun sai su kuma kazarat Mm.
su ma suka fita Mm.
shi kenan suka bi shi da suka je suka je haƙala'as da yake to sai shi ɗaya daga cikin sabon annabi alaihissalam sai ya ƙoƙari daga dare ya kusan yi sai ya wata shiga haka kamar wani mara lafiya mara lafiya kamar ɗan garin shi mai rufe ƙofar gari irin kwana waje ɗin nan Mm.
ya zo kwana waje sai ce kai ba ka da lafiya zan rage maka shiga ba da dama ke sai ce sai ya shiga ba tuhuma da ya shiga aka rufe gari da shi da ya wop sai ya hau katanga sai ya tsirga to duk inda ya shiga kofofi ne sun fi goma yau da ya shiga sai mai sai ya sa sakata inda ba wanda zai biyo bayansa sai zai tar da shi a cikin ɗaki da mai ɗakinsa kuma ya kashe fitila sai ya magana waye wannan dama haka yake so sai ce a ina kake ne yana jin wannan da ya je kawai sai ko ya buga masa takobi ya buga masa takobi ko buga masa sai ya kurura ya ce wani ya shigo ya kashe ni sai ya bar gurin sai koma ya ce wane ne wanda ya maka wani abu sai ya sake magana daman dan ya gane cikin duhun yana faɗa da ya zo sai buga masa ciki da ya balla baya sai ya fi tsalle ya fito da ya tashi gurin da zai saukan ya ɗauka ya zo ƙasa ba sai ya tsarko ba a shi da nisa yana faɗa sai kari a ƙauri duk da haka ya ɗauke ƙafa ya zaga ya fita sai ce sai na koma domin zan je in ga annaba a san magana ba ta da tushe ba sai ya koma can alfajir na kita sai ji an yi kururuwa ya mutu sai tsargo ya fita sabai suka su kwana sai madina ana zuwa na wasu shafa kafar sai ta koma daidai sai ce to ku kamun duk makaman ku in gani da ya duba sai ga wanda akwai tambunsa a cikin sai ka kashe shi to shine abu rafi sallama ibn al-hakim eh.
shi ma cutatarwa sai ya masa wani قال البراء كان يوزي رسول الله صلى الله عليه وسلم ya kai bara'u ya ce bara'u ibn azib radiyallahu anhu ya ce kana yuzi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cutatar da annabi tsira da mancin Allah wa yu'inu alaihi yana kuma taimakon mukiya akan annabi alaihi salam وكذلك أمره يوم الفتح barkace haka nan Ibn umar Hadali.
wannan annabi alaihi salam ya na fatahu makka bi qatl ibn hadale wa jariyatayhi Wa jariyatayhi.
ne kana ta to ganni yani Eh.
bisabbihi sallallahu alaihi wasallama Sallallahu.
aka ce duk inda gan shi a kashe shi da kuma wa'yansu bayansa mata guda biyu wanda kullum za su zo su dinga kiɗa suna rawa suna zagin annabi alaihissalam sai ce ko aka zo maka yi abubuwan da ya ce wa'yannan in an gan su a kashe su مم. وفي حديث آخر أن رجلا كان يسبه صلى الله عليه وسلم فقال من يكفيني عدوي kaduwe wace wani hadisin kuma wani mutum ya kasance yana zagin annabi alaihissalam sai annabi alaihissalam ce man ya kafi ni a duwi ba zai mun maganin muki na faƙala khalid ibn al-walid أنا khalid ibn al-walid sai ce ana ni ne فبعثه والنبي النبي صلى صلى الله عليه الله عليه وسلم وسلم فقتله.
فقتله sannan mai tsira da mace la'aike sai je kashe shi مم. وكذلك أمر بقتل جماعة ممن كا- كان يؤذيه من الكفار wai subuhu مم.
ya ويسبه ya ya haka nan ya umarni da kashe jama'a masu yawa mimman kana yuzihi min al-kufari wanda yake cutarsa a cikin kafirai wai subuhu kuma yake zagin sa kan nadar ibn bin al-haris kamar nadir ibn al-haris yana zagin sa yana fata qur'ani yana cewa asairul awwalina shi ma da aka kama shi ranar ranar badar مم.
da ukubata ibn abi mu'aidin shi ma ukubata dan abi mu'aidin shi ma haka yake مم.
kullun zagin annabi alayhi salam shi ma da aka zo ranar wadar da aka kama su annabi alayhi salam sai duk aka sare wayansu
وأحيد بقتل جماعة منهم قبل الفتح ba a da hukucin kuma ya yi alkawari ya bi da da kashe waɗansu jama'a daga cikinsu masu cutatar da shi kabla fatihi kafin fatahu makka wa ba da hu da bayan fatahu makka فقتلوا إلا من kuma aka بادر kashe su بإسلامه illa man badara bi islamihi qabla al-qudrati alayhi sai wanda yi sauri ya bayyana musulunci sa kafin a riga a kama shi kafin ya shiga hannu ya silale ya je ine mu afwa ya ce ya musulunta to wannan an kyale su
وقد روى البزار عن ابن عباس أن أبة بن أبي مؤيد نادى يا معشر القريش ما لي تلو من بينكم من- صبرا
hotel min bai nufin sabara sai ce annabin abbas daga layi dan abbas annabi ubata bin abi mu'aidin nada shi wata dan abi mu'aidin ya kira ya ma'a- ma'ashira quraishi قريش ya ku jama'a quraisha mali uqtal min bainakum sabra صبرا me ya faru ne za a kashe ni a tsakanin ku sabra ba a fagen yaki ba فقال له wato in an ce النبي صلى kutila sabra الله ba a fagen yaƙi ya ɗauko makami ana dukin doka ba yana hannu a riƙe shi a tsaye da shi a sa takobi a sare shi to shi ne ya katar sabra فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بكفرك wakira'ika ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi mai tsira da matsala ce da kafircin ka ne da kuma kiran ƙarya da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kansa za a kashe ka ka san mugu ne ya taɓa kiran walima gidansa ya gaici annabi alaihi salam annabi alaihi salam ya je sai ya ce ba zai ci ba sai dai in ibn abi muhaidin zai musulunta a'a sai ga to ai annabi alaihi irin kimarsa a cikin ƙwarai shawa ya zo ya ce ba zai ci abincin walima ba shi a wurinsa tawaya ce ya wulakanta sai ce in dai sai da wannan zaka ci abinci na musulunta sai ya kalmar shahada annabi alaihi ya ci abinci sai yan gunzugulu nan da nan suka je sai ga abuja dama amininsa ne sai wane ya musulunta sai abuja ya fusata nan da nan ya fi kau da kai ce ni da kai babu sauran aminci ba magana yayyayayi ya saurare shi ya sai ce in yana so ya saurare shi sai dai sa shi a gaba su je har gidan annabi alisamu ya ce masa baya musulunci kuma ya kaki tuka masa a fuska sai da ya je iya wannan ya sa mun ce yau mai abdu zalimu ala yadda in kyauta sai ya ce je ya tsa ya ce ya wailata lam attakil fulana khalila na ba rike wannan masoyi ba lakar adallani an zikir ba da izza sai ya kukan wannan to sannan da yi wannan kuma sai ya zo ya samu annabi alaihissalami yana sallah sai ya ɗauko mahaifa ta taguwa ya ɗora masa duk da haka bai haƙura ba dan na annabi alaihi na sallah sai da ya bari ya sa goshinsa sai zo ya saka kan kafarsa wato karkashin kan annabi alaihissalami mai alfarma ya dinga girgiza annabi alaihi sai da ya jira nan kamar idanuwansa guda biyu za su fita to shine da ya daga sai ya ce musazu unan ya ce da wana da wana da wana da wane Allah na haɗa ka da su kai maganin su kuma dukkanin su ban da ya komo gida ranar badar sa ka dinga sarar su kawai to shi sa da aka kamo shi ba a fagen dagawa yana hannu aka ajiye shi aka kira zai sara wuya sai ce ya ma'ashira kuɗi mali ukutuli min bai nufin sa a gaban ku za a yi min haka sai annabi alaihi sai ce liku biku kuri ka wakta ra'ika ala rasulillah sallama shi sa za a yi maka haka
wa zakara abdurrazzaq أن النبي صلى الله عليه وسلم سبه رجل عبد الرزاق يا أم بتشاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الله ونمتين يا ذا
faƙala man ya kini aduwi sai ce wai zai man maganin muke na faƙala zubairu sai zubairu bin al-awwami radiyallahu anhu ya ce ana fabarazahu eh sai ya masa wazar fabaraza faqatalahu zubairu sai zubairu ya kashe shi da man jarimi shi da man ka ganshi da alfi ati faris tankar da sadauki 100 suna cikin wanda ya musulunta suna 18 in annaba zai tafiya su ne giwar sarki dama da salifin abi dalib su sai so abu abai da timar jarrahi alkawi al'amin
وروي أيضا أن امرأة كانت تسبه صلى الله عليه وسلم أروي تشا وتمشي تاكسا تيتنا زاجين أنه سرادة وشن الله فقال wani tafi ne a duwace wa zai maganin wannan magauciyar tawa fakharaja ilaiha Khalid ibn al-walid radiyallahu anhu sai Khalid ibn al-walid ya fita wajen ta faqatala ya kashe ta
wa ruya anna rajulan kazaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum ya yi wa annabi alaihi wasallam kariya fa ba'asa aliyan wa zubaira ilaihi da ya katula sai ya tura ali sina ali da zubair radiyallahu anhu ma su kashe shi amma nan kare ba kuwa ya faɗi wata kalma ya ce annabi Allah ya faɗa a a cikin abin da ya zo da shi ko a siffarsa ya ƙaryata wadda za ta nuna na ƙasa sai ga annabi alaihi salam amma ƙarya na annabi faɗa bai ce ya faɗa wannan daban falaita ba wa makadahu minan nari ne
وروى ابن قانئ أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سمعت أبي أبي يقول فيك قولا قديحا فقتله
فقتلته فقتلته ابن ابن قانئ yace wani mutum ya zo gurin annabi kira da amincin Allah yace ya rasulullahi ya maki Allah samitu abi ya kulu fika qawlan qabiha na ji mahaifina ya faɗa wata magana a kanka amma mara daɗi faƙatar tuhu sai na kashe shi alam ya shukka zalika ala nabi sallallahu alaihi sallama wanda annabi tsara ya mun shala bai ji wata damuwa ba ga ma'ana ya yi indozin ya yadda da wannan abin da yi
wa balagal muhajir bin abi kuma ya ta amirul yamani amirul yamani la abi bakar radiyallahu anhu أن امرأة هناك في ردة gannat bi sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam fa kada yadda to al-muhajir bin abi umayyata amirul yaman shine sarki na yaman amma a zamanin suna bakar radiyallahu anhu to ballaga sai ya aika masa anna imra'atan hunaka fi ridda wata mace tana cewa da suka yi ridda gannat ta ta shiban waka tana ta waka na zagin annabi alaihi salam fa kada ya daha sai ya sa aka yanke hannunta wanda za a saniyata ya sa kuma aka cire haƙoranta na gaba balaga ababakar radiyallahu anhu zalika sai wannan ya isa gurin sai na abubakar radiyallahu anhu faqala lahu sai ya ce da shi laula ma
na fa'alta la amartuka bi qatlika ba dan haka kai ba ka riga kai abu al'amarin akwai sa'a akwai yalwa tun da kai istihadi ka yanke mata hannu ka cire mata haƙora shi kenan ba ba don ka yi wannan ba da aiko min kai da da can za ka shi ta لأن حد الأنبياء ليس تبيه الحدود domin haddin annabawa ba irin sauran hudud ba ne in aka taɓa su shi yasa dama a can yake cewa muqtada qaula abi bakari na ga mubashir أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام
Allah sa kamalan da alhairi Allah ta'ala ashe irin wannan mummunar al'adar tun dacen akwai ta kenan su gunzugulu da munafunci a tsakanin mutane kamar yadda kamar yadda take gudana a yanzu alga tumala
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ai abinda ake so mu fahimta na'am
cewa in dai duniya ce ba ka take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi alaihi salatu wassalam shi ya fi kowa a gurin Allah Allahu akbar amma a wajen waɗansu sahirun kazzab inna lillahi wa ko har yau kuma za su guji inna lillahi wa inna ba wanda ya fi kowa mukiya irin annabi alaihi la salam hawla wa la quwwata illa billah duk inda ka ga kafirai a duniya to aikin su hudu ne kin Allah subhanahu wataala da kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kin musulunci da kin musulmi la hawla wa la kowane irin nau'in kafirci kuwa daga wani abun hudu yake na'am munafiki shi ma haka yake dan tsoro yake ji yake zama da musulmi amma in dama ta samu ya samu inda zai bude La cikinsa hawla to wala zai quwwata.
fito da mugun abin da La hawla wala za ka san su da ta'arifan nan fila hanil kawai Allahu ba su fito da miyagun kalmomi su faɗa Allahu Eh, ai annaba suna da mikiya sosai Eh, su suke ta fitowa Allah amma shi in ba a tashi tsaye ba Na'am.
to sai a take sai a lalata abu na'am in aka samu ruwa gare-gare na'am
a wakwancinsa gare-gare na'am sai a dinga zuwa ana duka ana sha na'am amma in ka bar mahaukata da wawaye suka shiga ciki suka daddama shi sai ba zai sha ruwa to aka annabi alaike ba za a bar wa'insu su gurɓata muhimmancinsa ba da darajarsa duk wanda ya zo ai ba shi Allahu akbar Allahu akbar shi yasa daga mutum wata rana yana zaune sai annabi gatul jadi sai ya masa baiti sila kai da fi hilmin idza lam takul lahu bawadiru tahmi safahu an yukaddara wala kai da fi jahalin idza lam yakul lahu halimun idza aw ma awrada al-amr asdara sai annabi alaihi salam ce da shi la faddallahu faka kada Allah ya bar lahani ya taba bakinka kaga wannan la kai da fi hilmin wato babu alheri ga daraja maɗaukakiya idan babu shahidai a kewaye da ita duk wanda izo zai to zai taɓa ta ilalata ta a yi ba shi ce in babu wannan to ba za ta tsira ba Allahu akbar sannan idan kuma kana da wawanka in ka riƙe shi saboda wawan wani to in wawan wani sai ka saki naka in ya je gama aikin sai ka sake riƙe shi ba za ka bashi wuce gona da iri maka ba albarka.
sai annabi alaihi ce kada Allah ya hada bakinka da lahani to wannan shine Allah ya gafarta dole sai da wannan in ba a yi wannan ba to yadda darajar take kowa zai ɗebo shara ya zuba ne na'am wancan da i da kansa da sai ce a kashe rafi'u abin nan sallam abu rafi sallam ibn al-haqiqi a kashe ibn al-ashrafi a kashe waye wannan da i gaba ɗaya duk ɗan iskan wannan zamanin kwas ya ja bakin sai shiru ya tabbatar in ya taba annabi a sai babu gida babu daji ba sarari ko rami ko cikin ruwa da zai tsere da shi ko sai hakura ai hazumi da ba rashin jari ne duk sai dai magana duk ɗan iskan da suke zama kuma ga sabai nan suna tsaye walan duk wanda ya taba shi sai ayi ba shi to dole ko ya hakura shi yasa har yau hago ba haka ake yanzu ku duba ga Salman Rushdie kaga littafi rubuta shafi wajen 700 satanic verses annabi alki dinga zagi da matansa faransa ta yi kiransa da ya za a yi lancin ɗin littafin aka tsara za a ji a yi lancin ɗinsa a ci gaba da yaɗa shi musulmi na da rauni ku shi ne lokacin ayatollah da kuma ne na da shi ya yanke masa hukuncin kisa shi ne fai gudu aka dinga fama ana shiga har yi zuwa wannan shekarar da ta wuce dab da ta ya ɗauka magana ta wuce ya je amerika zai rashin kunya yana jawabi wani yaro ɗan shekara ashirin malam ya ɗauki wuka ya sami shi tun ka buga masa yi masa raga-raga yana ne yanzu ba zai mori ba da san cewa wannan abin da yau a nan alifis an dai musulmi wasu kyale shi in ba da wannan ba kowane ɗan iska da yabo shara sai zuba a ba isa to da ki so da ya zo da abin da ya yi maganin dukkan mai shari'a duniya shi ne isa Allah kuma da shi isa dukkanin hadifansa ma masoyansa waɗanda suka tsaya da kare shi su ma ake jaraba su.
Ai dole, haka ake ta yi. Eh kuma ɗaukakar daraja ce. Sai tana na Aisha da Dela wani hatu ke cewa tana mamakin sina bukari sina umar ɗan bar duniya amma zagin sa ake ya ce daraja ba za ta tsaya ba kenan kullum gaba suke eh ko da suna gaba eh ƙwarai kuwa shi ne har yanzu kuma haka ƙwarai kuwa ai don mai daraja to zai gamu da makiya kuma za su yi ta ɗebo shara suna zuba masa sai dai haƙuri sai dai haƙuri ibn rushidin filosofi islam an ga darajarsa da irin karatunsa da komai amma a masallacinsa wanda suka zo sallah suke sallah a bayansa ko lokacin su ne kaki tuka masa a fuska haka ya haƙura sallah suka yi wasa tuha masa kaki saboda kyansa amma hakuri suka yi wadda da annaba ake koyi alaihi salam cewa tun da shi ne a fadilin kalki alal idilaki amma a wajen waɗansu sahir a wajen su shahir a wajen na kazzabu to inda harkar duniya ce to ba ta da gwani sai dai kai hakuri amma sai da darajar sa alisun ba za a bari a turma za ta ma da alheri Allah ji kama gabata
ce aka raukar lawayewa wanda suke kira abu Allah abu annabi su ma daga haka ake amsa a tarukar ai na ce yana waɗanda ce haka yake da amma inda aka ce haka kirki ce to daman dole a sami mukiya wanda ba sa son alheri ga al'umma shine sai dai su kuma su yi hakuri kura
matsayin ƙarin jini a cikin watan ramadan a yau mutum ƙarin jini ko allura
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh me zai sa a yi masa ƙarin jini me zai sa a masa allura ta ce tambaya ta rashin lafiya ce ko kuma dangarci rashin lafiya ce bai musulunci ya sauke wa mai rashin lafiya azumi ba bukatar wannan tambayar ba ba za a yi masa za a yi masa amma azumin zai ajiye to da shi musulunci abin da ya ajiye akwai ruksa akwai azima azima shine hukuncin da ya na asali wanda ya shi lafiyayyu wanda ake cikin zaman lafiya ake cikin kwanciyar hankali ya yanke hukunci komai haka za a yi azumi za a yi shi sallah za a yi hajji za a yi amma ya ce da mu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba wa kallafa ko sai abin da za ta iya dauka iya dauka ko ba mutum ne zai yanke ba kai da za ka yi azumin ko sallah ba kai za ka yanke abin da za ka iya dauka ba Allahn da ya halice ka shi ya san abin da za ka iya dauka san abin da ba za ka iya dauka ba sura ka sai ya yanke cewa in akwai larura a bashi man kana minkum waridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ba shi da lafiya ko tafiya ta kama sai a ji azumi in ya warke ya warke ko kuma ya gama dawowa bayan sallah sai rama adadin kwanakin da ya sha saboda ba buƙatar mara lafiya in an zo ƙara ma jini a ce ci gaba da azumi ba buƙatar mara lafiya zai masa allura a ce ci gaba da azumi yin wannan taɗarrufi ne extremism wuce gona da iri ne a shari'a annabi alaihi salam yana ce mana ina hazar dina matin fa augilu fihi bi rifqi addinin mai karfi ne in za ku riko da shi ku riko da shi a hankali ba a saurara wa kai saboda haka ba za a yi wato in ba shi da lafiya a yi masa magani a yi masa allura a ƙara masa jini bayan ya warke irama azuminsa amma ya ce a ƙara masa jini a yi masa allura yana azumi yana azumin ba zai inganta ba tunda ma a malikiya ko kwalli ba a yi duka sa ba in kana azumi ba za a kunna turaren wuta ka saurara ba ba za a sha taba a lokacin da ake azumi ba wannan mutum ya sai azumin sai kare ko mai sai da citta da mai sai da barkono in ba sana'arsa ba ce ka je ka zauna gurin sai azumin kai kare amma shi saboda sana'arsa ta larura ce wannan ba komai amma mutum kara masa jini ko a kara masa ruwa ko a yi masa allura to ba dai azumi ba sai bashi da shi ne abin da zan iya ci akan wani Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Allah ya saka da alkhairi. To alga ta malam wanda kuma shi lafiyar sa kalau amma yana da wani mara lafiyar a kwance zai je ba shi donatin na jini. Shi kuma ya matsayin nasa azumi.
Shi zai je ya bashi jini?
Na'am.
To me bashi a lokacin da yake azumin mutuwa zai yi? Ma haka ba zai bari ma a sha ruwa sai ya je ya bashi. Tunda ana iya da daddare. Amma aka ce in bai buje an ba shi a lokacin ba to wancan zai mutu to kaga larura ta shiga wannan in aka ɗebi jininsa kuma shi mai yanke jiki ya faɗi kuma shi ma ana ceto shi to kaga a nan gurin tun da larura ce wani sai ya sha azumi in ya so a ɗebi jininsa in ya war bayan sallah sai ya rama eh amma za a ji haihuwa ku zama ba ɗakwance ba kwance eh shi ne shi ne Allah ya saka da alkhairi a ƙarshe muna roƙon malam ya mana addu'a kafafen sadarwa da ake budewa su zama alkhairi ga musulunci da musulmi Amin. Allah sa haka. Daga kasarin da manufar da Allah sa ta zama musulunci ne zai amfana. To ita kamar ya a labarai ba abin da ya fi ta haɗari saboda harshe ne. Shi kuma harshe ya fi komai haɗari ga rayuwa ɗan adam. Ko yau, daga ran Allah waye harasan mu duk sun nemi wato magiya ga jikunan cewa harshe wa Allah kada ya halaka sauran gabai kowace gaba tana tsayawa ne saboda harshe in bai tsawa za ta tsaya ba ya fi komai haɗari to da haka tunda sana'arsa ta harshe ce to sai roƙon Allah ya kiyaye kuma ai kafa kafa a dinga cizawa ana busawa sannan su sani cewa mai hankali baya karɓa kowane abu in ya so idan sun je sun yi karatu na ƙasashe da suke tsara yadda ake yin harkar jarida to kuma mai hankali in ya duba ba nahiyar da yake locality ɗinsa sai kuma ya kalle ta ba abin da aka aiwatar a ko'ina zai aiwatu a ko'ina ba sai ga abin da ake wani gurin kai kakai a naka sai ka duba wani zai maka daidai kuma kana da addini sai ka fara duba daman ɗan jarida ne economist ne abin duk da zai fara shine I'm a Muslim first and foremost shi farko abin da zaka fara duba ke sai ne a yi musul sannan plus journalist sai ka yarda da wannan to shine sai ka duba to wannan shi nake jan hankali a duba sannan ita kawai ya labarai abu biyu take takan kare farmaki duk wanda suka yi ta to za ta kare musu farmaki na mukiya sannan na biyu za ta rike musu masoya ba za a tarwatsa musu su ba shine amfanin su kawai da saura ka za su yi wa musulunci su kare masa farmaki sannan su tattare masa mubiyansa su zama abin da zai tarwatsa su wannan shine kawai abin da ake yi wadda sai sun kiyaye su bana abu uku ne a ciki akwai sana'a shine profession dole sai da ƙwararru a ciki sannan akwai kuma akwai kuma kasuwanci a ciki commerce to da suna shirya abubuwa na wannan sannan akwai kuma mission sako to da aka sai sai kokari sakon ya zama wanda zai raya al'umma ce ya gina ta wanda zai rusa ta ba wannan shine abin da nake kira nake ja hankali a kai kuma tun da dama ce ina roƙon kafofin yaɗa labarai su yi wa Allah su daina faɗa farashin abinci a cikin al'umma ba ci gaba ba ne in ƙasashe sun yi a tamu ƙasar ba daidai ba ne sauran ƙasashe suna da kwantorar na gwamnati da duk abin da za a yi ba wanda ya sai ƙara wani abu sai da izinin hukuma mu nan sake aiki shari'a ta bar abu a rufe kana nan kano kana sayan buhun gero ko kwanan gero ko masara ko dawa ko shinkafa kaza in kai tafiya kilomita 100 a cikin kasar kano ko 60 ko 70 wani lungu sai ka tara kusan rabin kudin ake sai to duk wanda abu ya kai ka sai ka je ka siya masu sana'a sai su je a turfa su siyo kan su kawo su siya to amma ka zo ka faɗa ce a gari kaza kudin sa kaza na can sun ji su ma sai su ƙara kuɗi so raka ba binni ba kawai maimakon gyara barna ake da wannan duk masu hankali kuka suke akwai sun da akwai censorship wacce take mai rai to za ta hana irin wannan domin cutata da al'umma yake ba ci gaba yake kawo ba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وأحسن عواقبنا في الأمور كلها وأجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأحسن عواقبنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأحسن عواقبنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سوراك سوء كفر على مالي دون سرقة مرسوس da kwararrun da suke tafi da su da zuwa suke tafiya da aikin Allah ke riko da hannunsu Allah karka bar su da kansu Allah ka dafa musu Allah burin da suke da shi na al'umma ta ci gaba ta ɗaukaka a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da bunƙasa arziki da haɗin kai na al'umma da ganin girman juna da ƙaddara juna to Allah ka sa buri da cika da abin da kuma kishiyar haka ne Allah ka ne mai iko Allah ka gyara Allah ka yi afuwa Allah ka kawo da kai Allah sa albarka a cikin Allah raya su raya ma masu raya su kuma Allah ya haɗa mu a cikin alherin gaba ki da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh